سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan sahiya ta alhamishi a yau muna takwas ga wata na ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in hudu, wanda ya dace wa talatin ɗin watan uku miladiya ta dubu biyu da da ashirin uku, wannan zai zamanto mana zama na shidda insha Allah a cikin tafsirin ma'anonin alkur'ani mai girma wanda a yau za mu tashi farkon suratu takwir wannan sura sura ce makkiya kamar da bayani ya gabata a jiya sannan tana ɗauke da ayoyi 29 al-imamu tirmizi ya zo da hadisi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzalla yake cewa man sarrahu an yanzura ila yawmil qiyamati ka'annahu ra'yu 'aynin duk wanda yake so ya kalli ranar tashin kiyama kamar gata a gaban idanka فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت duk wanda ya karanta waɗannan surori guda uku to zai ga kiyama kamar gata a gaban idan shi wannan sura ta fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa idza shamsu kuwirat idan rana aka naɗe ta haskenta ya tahi ya dishe babu shi idan rana aka naɗe ta kuwirat ya'ani luffat kamar allimke abu da iya da haske sai a kuma sai allimke shi sai zamanto hasken da yake da babu ya tahi wa idan nujumun kadarat idan tauraru in kadarat suka zubo in kadarat ya'ani saqatat idan tauraru suka zubo wa idhal jibalu suyirat idan duwatsu aka tahiyar da su ya zamanto duwatsu an gusa su daga inda suke suna tahiya can inda Allah ya kadarta musu tahi shi da ma'anan wa idhal jibalu suyirat idan duwatsu aka gusar da su wa idal isharu idan raƙumma taguwa kenan na macen raƙumi idan ka ce al'ishar shi ne annukul hawamil taguwoyi kenan raƙumma masu ɗauke da juna biyu ga darajar da raƙumi yake da sannan kuma wannan raƙumin hallau yana ɗauke da juna biyu to wannan iya daga cikin mafi tsadan dukiya to sai Allah ce wa idhal isharu idan kaga irin waɗannan tagoyi waɗanda suke ɗauke da juna biyu uqdilat an huta batunsu an hwasa kiwonsu an hwasa kulawa da su yani ga nan amma babu mai su wa idhal wuhushu hushirat Allah ce idan dabobi hushirat ya'ani jumi'at idan aka hada dabobi aka hada kansu gaba ɗaya waje guda idan muka lura duka za mu ga kamar akwai wani bayani da ake so a yi amma ba a isa zuwa ga bayanin ba idan rana aka naɗe ta hasken ta ya tahi idan tauraru suka zubo idan duwatsu aka tahiyar da su idan da da yake kira shi da suna tsadaddiyar dukiya ta raƙumma masu juna biyu aka aka aka hasa aka ga babu wani mai kulawa da su idan dabobi aka tara soje guda kuma aka ƙara da cewa izal biharu idan kogi ruwaye sujjirat aka rura wutarsu ya'ani aka rura wutar waɗannan kogina kenan kogi wanda yake ɗauke da ruwa aka ga ya kama yana ci da wuta ko kuma ya zamanto ma'anar wannan ruwan ya cika ya yi ambaliya bayan da aka saba gani ba wa idan nufusu zuwijat idan zukata zuwijat aka hada kowace da abokiyarta kowace rai aka hada ta da sa'anta wa idan mau'udatu su'ilat idan ran da aka kashe akan zalunci su'ilat aka tambaye ta al mau'udatu ita ce ran da za a ɗauka a ɗauki yaro yana ji yana gani a sashi cikin ƙasa a bishi da ƙasa wannan yaunin ƙasan shi ne zai zama to shi sababin mutuwa shi ne ma'anar al-ma'uda wannan wani kuma lokacin jahiliya ana yin shi kamar da za mu zo mai bayani insha Allah to idan wannan ran da aka ma irin wannan kisan su'ilat aka tambaye ta cewa bi ayyi dhanbin qutilat da wani zunubi aka kashe ta Allah bai ƙare ba da ya ce wa idan suhufu nushirat idan takardun aikin bayi nushirat aka kawo aka aka aka yada su yani aka kawo aka baje su kowa ga takardar shi na aiki wa idan sama'u kushidat Allah ya ce wannan saman da kuke gani idan muka idan muka hede ta kushidat shine ma'anan kaman hedewa kira a hede ta ta ƙare aiki ta kai matakin da za a kai limke ta ma za a yi kalma ta kushidat wanda asali shi daga kamar misali a ce ka raba dabba idan ka heɗe ta sai a ce wannan kalma ta yi aiki a kai ya'ani sama idan aka heɗe ta heɗe wanda za a yi shi ne kenan ga saman na tana nan amma wannan abin da muke gani a matsayin rihi shi ma mai za a yi heɗe shi za a yi hudda shi za a yi to kai waɗannan abubuwan da ka ji ana ambatawa idan aka yi kaza idan aka yi kaza idan aka yi kaza kuma wa izal jahimu su'irat ita ma wutar jahim wutar jahannama idan su'irat idan aka rura aka hura ta aka hura ta bayan hurawa kamar da wanda daga cikin magabata yake cewa yace an hura ta shekaru dubunnai sai da ta zama jajjawur aka zo ka sake hura ta ta zamanto fara kal aka zo ka sake hura ta zamanto baka kirin ko baki wulit sai ta dawo akan haka nan to wannan wa idhal jahim idan wutar jahannama su'irat aka hura ta wa idhal jannatu uzlifat idan aka kusanto da aljanna ga iya na kirki kun ga waɗannan abubuwan da aka ambata tun daga aya ta farko har zuwa aya ta goma sha uku duka rantsuwa da Allah yake rantsuwa da ubangiji subhanahu wata'ala yake yana mana rantsuwa da rana a lokacin da aka tahiyar da haskenta aka naɗe ta yana mana rantsuwa da tauraru a lokacin da suka faɗo sama za ta tsage taurarun da suke cikin da su zubo Allah ya yi rantsuwa kuma da duwatsu idan aka tahiyar da su ya yi rantsuwa da dabobi masu tsada na taguwa mai ɗauke da juna biyu amma an rasa makiyayinta ya yi rantsuwa da dabobi idan aka tara su ya yi rantsuwa da kogi a lokacin da aka, rura wutar shi ya yi rantsuwa da abin da ya shahi rayuka a lokacin da aka haɗa kowace rai da abokiyarta ya yi rantsuwa da ran da aka kashe akan zalunci ya yi rantsuwa akan takardu a lokacin da aka raba su tsakanin mutane ya yi rantsuwa da sama a lokacin da aka naɗe ta aka heƙe ta ya yi rantsuwa da wuta a lokacin da aka hura ta sannan ya yi rantsuwa da aljanna da kusanto da ita da za a yi gaba abuta ayyuka na alheri to wannan rantsuwan da Allah ya gaba ɗaya me ya jawabu sharɗiya alimat nafsu ma ahdarat wannan rantsarantsan da Allah ya gaba ɗaya Allah ke ce alimat nafsun ai inda izin a wannan lokaci da rana ta yi kaza tauraru suka yi kaza aka tahiyar da duwatsu aka tahiyar da kaza aka yi kaza ran ɗan adam za ta san abin da ta gabatar kowa zai gane ina aka sa gaba to kaga waɗannan rantsuwan da Allah ya kusan sha uku ya kamata duk wani mutum mai imani mai da hankalin shi tattara shi gaba ɗaya ya san cewa aikin da zai aikata to zama to aiki ne wanda zai faranta maka a wannan ranar da take dauke da waɗannan ƙalubalen gaba ki ɗaya rana ce wadda ba ranar wasa ba kuma tana nan ta yi tun da muka zo an ƙari dilala ce wadiha akan cewa tun da mun zo to tahiya zamu to wannan ayoyi mu biyu su ɗaya bayan ɗaya aya ta farko iza shamsu kuwirat abdullahi dan abbas yake cewa da alhassan al-basari yake cewa kuwirat ya'ani idan aka tahiyar da hasken da ita ranar take da yanzu ga ta nan ta kyalla kowa yana ga kowa ana ga komi to akwai ranar da za a zo ubangiji subhanahu wata'ala ya tahiyar da hasken ranar ba ta da haske ta dishi idan ta dishe nan in babu hasken rana akwai abin da ke taimaka wa ɗan adam akan ya gani ko za ka ga duhun ba wani duhu bane irin wancan duk da ba a gani sosai amma dai kuma akwai wani nau'i na haske saboda mi saboda akwai tauraro sai Allah ce wa idan nujumun kadarat su ba tauraron a ran ba sa aiki su ma an tsaga sama sun zubo ka san da za ka kwatanta shi za ka kwatanta shi da duk mutumin da ya san daji a cikin damuna hadari ya ɗauro kaga babu rana babu zancen wata sannan kuma taurarun ma da suke ɗan haskawan su ma hadarin nan ya sha makance su wani irin duhu ne ake yi to wannan kaɗan ne wannan duwasa ne wannan ranar da za ta zo ita ce ranar tashin kiyama waɗannan halittun na Allah da kake ga suna tahiya babu matsalar komi to dukansu Allah ya musu ajalin musamman wani lokaci abu ambatawa rana akwai ran da za ta tashi daga aiki ita ma shi kenan aikinta ya ƙare tauraru aikinsu ya ƙare sannan wa izal jibalu suyirat su ma duwatsu da kake gani za a tahiyar da su can mai Allah ke cewa wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sun Allah allazi atqana kulle shay Allah ke cewa zaka ga duwatsu tahsabuha jamidatan kana tsammanin a tsaye suke duwatsun nan amma Allah ce wa hiya tamurru suna tahiya marra sahab irin gudu irin na hadari idan damuna ta zauna an yi ruwa an yi ruwa an yi ruwa sai ka ga kuma ga wani hadari ya zo ana yake cewa shida za ka ga yana wani irin gudu haka to irin wannan gudu za ka ga duwatsu za su yi a lokacin da allah zai tahiyar da su amma shi dan adam yana tsammanin cewa duwatsun wai a tsaye suke yana tsammanin duwatsun na ami a tsaye suke alhali duwatsun nan su ma tahiya suke suna tahiya cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta musu akan su ta yi akan shi wannan tashin kiyama kenan wa idhal jibalu suyirat idan aka tahiyar da duwatsu waɗannan abubuwa da aka ambata mana anan da rana da tauraru da duwatsu dan adam ya ajiye hankalin shi idan ya zamanto waɗannan halittun da duk da irin girman da suke da amma ga sunan a yau Allah ya tahiyar da su babu su babu labaru su to ina ga kai ina gani waɗanda mu masu rauni ne wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah ce mun halicci dan adam mai rauni ne rauni da kasawa game da dan adam wani abu ne wanda yake bayyane yadda kasar ranar nan ta kyalla kowa na ganin ta haka kasar ɗalibai ke a hili kowane ne kashashi ne akwai abubuwan da sun gagare ka sun addabe ka ka rasa yadda za ka yi da su a rayuwarka to da ka aji hankalinka idan zama to waɗannan halittun da duk da irin girman da suke da ka duba dutse da duk da irin girman da yake da amma Allah yake cewa wata kunul jibalu kal ihnil manfush za su zama to wani abin da kamar bayyana wani wani ƙarfi ko wani tasiri to ina ga dan adam wanda shi kuma ba kowa wani dama dan adam dutse ya yi ka ƙarfi taurarin da sun yi ka ƙarfi ranar da ta yi ka ƙarfi ta ƙona ka amma duka ga suna ayyau Allah ya tahir su to ina ga kai babu aula sana abu na gaba kuma ubangiji ya ƙara da cewa wa idhal isharu uqdilat idan raqumma masu juna biyu uqdilat aka hutabatun su kowa ya kyale su ba ruwan mutane da su ba mai kiwon su babu mai cewa wannan nawa ne a nan malamin tafsiri suke cewa a wancan lokaci da aka yi bayani akan al'ishar saboda iya daga cikin mafi tsadan dukiya a wajen laraba to raƙumi ko a yau tsada gare shi kuma ana imanta darajar shi yana cikin abubuwan da in ka mallake su ana lissawa ka a matsayin mai akwai saboda kusan cikin kalan dabbobi ga baki ɗaya ya yi kowane to wannan dukiyar da duk da irin tsarar da take da da yadda da adam yake santa amma uqdilat ga ta nan babu wanda yake yake kudayinta to wannan alama ce akan cewa tashin kiyama yazo kenan kamar da Bahaushe yake cewa ana ta kai ba ta kaya yani yanzu kowa ta kan shi yake ba magana wani dukiya ake magana ba na tara ya tara ta tara sun tara a ba wannan ake magana ba ana maganan cewa yanzu ya za a yi ne a wanye ga wani tashin hankali ya tunkaro wanda wani tashin hankali ko ba abinda zai saka wanye da shi sai abinda ka aikata a nan gidan duniya wa izal wuhushu hushirat ubangiji subhanahu wataala yake cewa a lokacin da ya zamanto al wuhush kenan su ne dabobi su ma wannan dabobin nan hushirat aka hada su aka hada kansu waje guda to akwai bayanai da yadda dama wanda malamai suka yi ƙarƙashin waɗannan ayoyin da muka karanta wanda zan karanto kaɗan daga cikinsu tun daga aya ta farko har zuwa ita wannan aya da muka tsaya kanta in so daga nan kuma sai mu dasa har mu kai zuwa ƙarshen su waɗannan ayoyin da muka karanta a yau ko muka tarjama faɗa Allah subhanahu wata'ala wa idan nujumun kadarat ay tanasarat attanasur shine zubowa saman ta tsage duk wani abin da ke cikin ta na tauraro ya zubo kuma banda wannan Allah ba mu labari ai so mala'iku san kowa za su wa nuzzila al mala'ikatu tanzila Allah ce za mu sabkar da mala'iku sabkarwa su ma za ka ga suna durowa suna suna sabkowa to a wannan ranar ce dan zai rika tambayar lahiya ba a ba lahiya ba wa idhal jibalu sujirat ya'ani quli'at min al-ard za a musge su za a raba su da ƙasa wa suyirat fil hawa a tahiyar da duwatsun nan a cikin a cikin iska a cikin iska duwatsun sa da tahiya Allah ce wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan ranar da zamu tahiyar da duwatsu wa taral arda kaga ƙasa barizatan malan gatanan tankarkar babu wani dutse babu wani rami babu wani tudu babu waye amta haka za ka ganta a leƙe sak iya ganinka wanda duka iya daga cikin abin da zai zo a nan gaba wasu daga cikin malamai suke cewa ƙarƙashin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa idal isharu ƙwaɗilat idan ka ga dabobi masu juna biyu tsadaddun dukiya kowa baya haraka da su yani kowa ya kyale su suka ce innahum idza qamu min quburihim ya kasance dan adam a lokacin da ya tashi daga cikin kabarin shi wa shahada ba'dhum ba'dan wani yaga wani wa ra'awul wuhusha wad dawaba mahshuratan suka ga da kwari da dabobi duk wani dangin kwari da ka sani gaba ɗaya Allah zai tado su ma gaba ki daya kuma za a hada su waje guda sannan wa fiha aisharuhum allati kanat anfasa amwalihim sannan a cikin waɗannan dabbobin da Allah zai tayar akwai dabbobin da su ne mafi tsadan dukiya wanda shine raƙumi shi ma za su gan shi gashi na a gabansu lam ya'bau biha babu wanda zai kula da su walam yahummahum amruhum amraha sannan kuma al'amarin wannan dabbar ba baya himmantar su yani suna ga wanda ba komai bane ba saboda kowa ta kan shi yake yi a wannan lokaci abdullahi ibn abbas yake cewa uqilat yace aqalaha ahluha lishtighalihim bi anfusihim ga dukiyar nan amma babu mai kiwon su ba mai kulawa da su saboda kowa ta kan shi yake sannan ubangiji yake cewa idhal wuhushu hushirat sannan su ma kankanan dabobi za a zo a tara su abdullahi dan abbas yake cewa yuhsharu kullu shay'in min hatta dhubab duk abin da ka sani na kwari da dabba Allah zai tada shi yace hatta da kuda qala ibn abbas tuhsharu al-wuhushu gadan ay tujma za a tayar da su a hada su a gobe kiyama yace hatta yuqtassa li ba'dha min ba'din har sai an ramawa su dabbobin hu a karan kansu za a musu za a rama ma dabbar da ta zalunci wata dabba idan an kare musu hisabi kuma sai a ce kunu turaba ku zaman tore ku zaman to kasa yake cewa fa yuqtassu lil jamma'i min al qarna dabbar da take da kaho da dabbar da batta da kaho wanda mai kahon ta tunguji mara kaho wannan tunguzan da ta mata sai Allah ya raba shi a gobe kiyama tumkiya da rago misali rago ya tunguji tumkiya wannan tunguzan da ya sai an tada su gobe kiyama an ramawa ita wannan tumkiya bahaushe ke cewa a ba ma gawa kashi don mai rai tsoro ta muna tsakuwa saboda aya ta shiga taitayinta da sa aka same ta abin ba zai kyau ba to wannan shine ma'ana haka idan ya zamanto dabobi duk zalimcin da suka yi tsakaninsu sai an zo an yi kisasi an yi iktisas tsakaninsu an rama wa kowa to ina ga dan adam kuma wanda yake da hankali wanda aka dora wa shari'a kaga ai ba ba bayani abdullahi da abbas yake cewa sun mai yuqalu laha kuni turaba sai a ce musu ku zaman to kasa fatamu ta su mutu malai ce wa hadha asahhu mimma rawahu anhu ikrima wa bayyanahu fi kitabi at-tadhkira har zuwa karshen bayani da al hal kenan za a yi iqtisas idan zaman to dabba an mata haka dan adam ya kamata ya nisanci zalunci iya daga cikin abin da yake wahalatar da duniya a yau shi ne zalunci mafi yawancin mutane ba su yarda su zamanto mutane masu amana ba ko ta ɓangaren kuɗi ko ta ɓangaren da ya shahi mutunci ko ta ɓangaren da ya shahi zamantakewa ɓangaren da ya shahi mu'amala sai ka samu so da yawa ɗan adam yana so ne kawai ya yi zalunci ka samu misali mace a gidan mijinta maimakin ta tsaya ta ajiye hankalinta ta yi abin da Allah ya ɗora mata don ta samu aljanna sai kaga zalunci kawai ta sa a gaba ta tawayar da haƙƙin shi ta yi ce kaza ta aikata kaza abubuwan da dai ba za su aifar mata da mai ido ba alhali kuma kawai son zuciya ne maimakin a tsaya a inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni akan a tsaya haka in sai gagara haka shi ba ka samu namijin ya ɗauko ɗiyan mutane ya kawo ta maimakin ya karrama ta ya ni'imta ta ya darajta ta ya kimanta ta ya kula da haƙƙinta gurgunan da zai iya sai ka samu saɓanin haka ne ki faruwa wani zai sami matar ya rika ba ta kashi kamar ya samu bawa idan ya tashi mata magana zai faɗi mata abin da ga dama ya hantare ta ya walakance ta wataƙila a gaban ɗiyanta wanda kuma sun san abin da ake yi ya huta batunta ya huta batun diyanta can ta iya da kanta kuna makamancin wannan wanda a yau ana dai ana samun wasu kaso daga cikin maza wanda suna sakaki akan mas'uliyar da Allah dora musu yaunin da Allah dora musu na kula gwargwadon da za su iya sai ka ga ko aka ya fi himmantuwa da wasu abubuwan shi sama da zai himmantu da iyalin shi yana ga kawai wanda za ta zauna ta zauna wanda ba za ta zauna ba kuma ta buɗa ta yi gaba ya mu'amalance ta iyayen da shi ga dama wanda wanda kaga shi ma zalunci ne zaluncin nan ɓangare ne daban-daban wanda duk gabar da mutum ya ɗoka ya yi zalunci to wallahi ya shirya abin da zai faɗi wa Allah subhanahu wata'ala a gobe kiyama a kai saboda wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka bai zamanto mai zaluntar bayi ba duk abin da dan adam ya aikata na alheri ne komin karantar shi to zai samu wannan abu a cikin kayan shi faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara dalil kwaye komayya ka aikata na aiki alheri zaka same shi idan zama to na sharri ne da zalunci to ka tabbatar da cewa shi ma fa samun shi zakai wallahi mutum a cikin rayuwar shi ya huta da ya bar duk abin da yake zalunci ne saboda zalunci iya daga cikin abubuwa waɗanda suke hana wa rayuwar ɗan adam ta yi albarka sai ka ga kana ta ƙoƙari kana ta yunƙuri amma ubangiji subhanahu wata'ala ya barka a yanda kake me yasa saboda zalunci kuma wani abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala bayya jinkirta wa mai yin shi a ce sai gobe kiyama an haɗi duk wanda ka zalunta kan kamar duniya Allah sai ya nuna maka cewa lalle zaluncin nan ka yi shi mutane nawa suka taka wanda suka sa takalmin kare suka taka mutane ana ga cewa an muka taka kamar taka banza a yau Allah subhanahu wataala ya dora wanda aka taka Allah ya dora su sama waɗanda suka taka kuma Allah mai da su ƙasa sunnar Allah a ban ƙasa kenan kaga wani da wani ba a ga mace ana ta rigima sai kaga wani hukuncin Allah lokacin da wani zai bar wannan matsayin wannan abokin rigima tashi ko shi ne Allah zai ɗora kai kasa Allah yake ɗorawa a ce wani da wani ba sa ga maciji ba sa fahimtar juna ba sa kaza da aka duk abin da yake zalunci da mutum daga cikin shi zalunci iya da abubuwa da yake bar wa ɗan adam ko kuma ɗan adam idan yana aikata zalunci to akwai matsalolin da za su iya riskan shi wanda daga cikinsu azzalimu masrufun anil hidayati duk mutumin da yake azzalimi da Allah ba shi da shi sai kaga abubuwan shi da yake gaba daya kamar da washe yake ta kaman kaman an mushi kaman koshi da mushi baki maimakin yayi kaza sai kaga kawai gehe yake bugawa maimakin yayi kaza sai kaga gehe yake bugawa me yasa masrufun anil hidaya an katangance shi game da abin da yake shiriya ne ko aikata daidai sai ga ayyukan banzan nan kawai su ne ke aikatawa wannan hukuba ce Allah yake mishi tun a gidan duniya a dalilin mi a dalilin zalunci da yi ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna Allah la yahdi alqawma zalimin Allah baya shiryar da wadanda suke azzalimai ne duk mutumin da yake zalunci daga cikin matsalar da zai iya samu azzalimu la yuflihu abada har abada ba za ka samu cin nasara ba ko da kada ka samu wani abu a rayuwarka kana dan tsururta wallahi aikin banza ne yan uwa musulmi kar mu taba auna duniya da wai abin da mutum yake samu na daudanta a ce ga wani yayi zalunci ya gina gidaje kaza ya mallaki kadarori kaza ya tara kuɗi kaza a cikin kwantar shi wallahi duk aikin banza ne a nan ya zo ya same su anan zai bar su kuma ka jira wannan rayuwar idan ba tuba bai ya gyara wallahi akwai yiwuwa ubangiji subhanahu wataala ya talautar da shi kak ka hanya ka inda zai mutu a ƙasan nan an yi mutumin da ya shugabancin ƙasa siram ka hanya bar duniya Allah ya jarrabe shi da wata rashin lafiya sai ga shi yana roƙon wasu mutane akan su bashi kuɗin da zai ta yi likita ya tambayi wasu akan a bashi an bashi kuɗin da suka zo hannun wanda suka zo su wahi suka zauna a samansu wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dan Allah ce haka muke jibintar da al'amarin azzalimai shashin su akan shashi yayi mulki ya gasawa mutane aya a hannu yayi abin da ga dama yanzu yau gashi nan ya nemi tallafi an tallafa mishi amma waɗanda suke makusantar shi kuma da abin ya zo shi suka zauna a saman shi to duk mutumin da yake zalunci ba zai ci nasara ba ko da kana ga al'amuranka suna kyau wallahi ta lalace Allah yake maka kai hankali da Allah inna batash rabbika la shadid Allah ce innahu la yuflihu az-zalimun Allah baya ba da nasara ga duk mutumin da yake azzalimi ne kar ku ga cewa mutum iya zalunci yayi shekara ɗaya yayi shekara biyu yayi shekara kaza ku jira ina ga anan bara akwai wani wani labari da makaranta na wani daga cikin magabata wani yake tambaye shi ya ce mi ka gani a cikin rayuwarka wanda ya baka mamaki ya baka tsoro kuma ya ce ya ga mulkin mutane guda biyu ya ga mulkin mutane guda biyu ya ga mulkin abdulmalik ibn marwan sannan ya ga mulkin umar ibn abdulaziz abdulmalik ibn marwan a cikin daular umawiyya ya tara dukiya ya tara dukiya ya tara dukiyar da ta kasamta da aka zo rabar gado bayan ya bar duniya da za a raba ba ɗaya sai da aka ba kowa dinari dinari dubu ɗari tara kamar ka ce dai dinari miliyar ba dubu ɗari ɗaya aka mallaka wa kowane ɗaya daga cikinsu ya ce ɗiyan shi a lokacin da yake raye ya ga waɗanda a cikin turare suke tahiya suna tahiya cikin kaya na ƙasaita da alfarma ya ce amma wallahi rayuwa tana tahiya ana tahiya ana juyawa sai da suka wayi gari ɗiyan nan nashi da aka ba kowa dinari dubu ɗari tara ya ce sai ga su 'yan matan suna boyi-boyi aikin gida saboda su samu abincin da za su ci ya ce wannan abin iya cikin labarin da ya gani da idan shi a duniya wanda ba zai mance shi ba wannan kuma karkace labarin wancan lokacin a yanzu ba yana faruwa mutane nawa suka mutu suka bar dukiya tsaba ba gadon in aka zo raba shi ba a iya raba shi a lokaci guda sai dai a riƙa yi tranche-tranche za a riƙa yi ku zo a raba muku kamar miliyon 200 ko 300 ku watsi a kwana biyu a je hallo ta kadara a samu ayu a daidaita abubuwa hallo ku zo a baku miliyan 100 ko na makamacin wannan sai ai shekaru ana raba gado amma idan ba a samu tarbiyyar da ya kamata ba wannan kudin daga karewa zai yi kaga mutum ya kuma yana dahe-dahe a mutu a bar yara su ɗauki tafarki na lalaci shaye-shayen giya da zinace-zinace da abokan banza akwai wanda a garin nan ake ba da labarinsu lokacin da suka samu abin da suka samu ɗiyan daga cikin ɗaya akwai wanda in ya tashi daga nan in zai sha giya sai an cika motoci da abokai da wani ne za a tahi maraɗi za a tahi shan giya ta can tahi daɗi a kan tana kuma duka markaɗe ne kawai saboda dukiyar gata nan a yau ya zama labari a nan abin da nake so in ja hankalinmu kowace mace dukkan wani namiji iya abin da za ka ma iyanka shi ne ka tarbiyyantar da su idan kai wannan ka ƙare misiyokin da yake samanka a kansu ka ƙare aikin da kake da akan iyanka ya ƙare a lokacin da ka tarbiyyantar da su sakassu su shiga duniya amma di yadda ka tattare su di yadda ka tara abubuwa wallahi in duniyar da ka tara musu a wahalci za su kasance labarin shi na biyu ya ce ya ga umar ibn abdulaziz yanzu ga shi yau ka zo za ka mutu ba ka bar maɗiyanka komi ba ba ka ake cewa ba in ka zo mulki kama kanka a ci aiwa da an bashi an bashi wurin da zai makan shi ya samu wajen ci ka Allah kiyaye wai a ƙasar nan aka ba aka ba wata farti aka ba su wata ministar shugaban fartin ya hoto yake cewa ya za a yi a ba su koki vid wai ministar inda an san koki vid ce ba komi a cikinta ba komi a cikinta na mai ba na aiki ba na samun kuɗi babu kuɗi a cikinta kenan me ake ƙasa ake ma aiki ko kuma kudin kawai ake nema wallahi kudin da ake nema an yi nif an yi wane ne ana nan kawai kwangila ake jira a tada siyasa ku yi ta hayaniya saboda in an samu mulki a rika baka kwangila manzala sallallahu alaihi wasallam kuma yayi tsinuwa akan mutumin da zai zabi wani a matsayin shugabanka saboda abin da kake tsammani zai baka na dukiya Allah ruwa mana asiri muna da matsaloli da yawa wanda duk wani abin da muke ji na wahala iya daga cikin sababin da ya samu kasance kanmu a ciki yadda ɗabi'an rayuwarmu take da yadda muke rayuwa abdullahi abdullahi umar ibn abdulaziz sai ke cewa da aka faɗi mishi wannan magana sai ya ga magana ce wadda la'alla za ta iya yin tasiri akan ɗiyan shi sai kirayo su ya ce duka su zo mazansu da matansu ɗiyan suka zo ya ce ina yi wa allah godiya da ya arzuta ni da samun sannan kuma ina ma allah godiya da ya ba ni dama gwargwadon hali na sabke abin da ke kanku na in tarbiyyantar da ku ya ce musu magana ta abinda ya shahi dukiya ya ce babbar dukiya ba amma abinda na yi imani da shi tsakaniya da ubangiji na in ku mutanen kirki ne fallahu ya tawalla salihi idan mutanen kirki ne ku to allah shi ke jibintar lamarin iya na kirki in ku kuka zamanto ba mutanen kirki ba ne ba kuma to ban taimaka muku ba wajen saba wa Allah subhanahu wata'ala ta bangare in bar muku dukiya tsaba ba iya maganar da musu kenan saboda ya san ya tarbiyyar da su shine wannan mutumin da yake bada labarin ɗaya daga cikin magabata yace ban mutu ba sai da Allah ya nuna mani waɗannan yaran na Umar ibn Abdul Aziz rayuwa ta kai rayuwa an zo za a ta yi jihadi kowane ɗaya daga cikinsu iya da damar da zai iya shirya mayaƙi na addini ya ba shi abin hawa ya ba shi guziri ya ba shi abin da zai bar ma iyalin shi sai mutum ya shirya sama da mutum dubu guda saboda mai saboda suna da dukiya amma mahaifinsu bai bar musu ba me ya bar musu tarbiyya da haka zalunci matsala ne yana sa mutum ya ida ba gaba ɗaya duk wani abin da za ka yi ba za ka ci nasara ba inda zalimi ne ka da haka kakka zalunci ɗiyanka ka tsaya ka tarbiyyantar da su zalunci duk mutumin da yake yin shi alaihi la'anatu min Allah akwai tsinuwa Allah akan mutumin da yake azzalimi Allah ce ala la'natullahi ala man ala zalimin Allah ce ku saurara lalle tsino Allah ta tabbata akan azzalumai Allah ce yawma la yanfa'u malun law yawma la yanfa'u az-zalimin ma'dhiratuhum wa lahum la'natu wa lahum su'ud dar ranar tashin kiyama ita ce ranar da la yanfa'u az-zalimin az-zalimai ba zai amfanar da su ba ma'dhiratuhum uzurin da za su bada ba wani uzuri Allah ce wa lahum la'natu akwai tsinuwar Allah akan su walahum su'ud dar kusa da makoma mummuna duk mutumin da yake azzalimi ne Allah zai hana a cece shi a gobe kiyama Allah zai hana duk wani mai ceto ya ceto ya cece ka ubangiji subhanahu wataala yake cewa malil zalimin min hamimin yace wala shafi'in yuta azzalimai ba su da wani aboki ko wani wanda zai jibinci lamarin su ko wani wanda zai ceto wanda za a mushi da'a a ce mushi eh an yarda ka ceci wani duk mutumin da yake azzalimi ne in wanda ka zalimtar nan daga ya ce Allah ya isa an ƙari kai ko bai haɗi ba automatikiyan Allah sai ya raba wannan mutumin da ka zalimta ka ji mutum saboda tsabagen jahilci rika cewa ai Allah ya san ku bata mu komi sai da ta ƙara mun lahiya yo alawa ce akan cewa tuni Allah ya nuna maka akan cewa ya isa akan ka da ma ka fahimci cewa kukan mutane ko jajen mutane a kanka baya rage ka da komi kana jin daɗin zaluncin da kake musu alama ce akan cewa tsinuwa Allah ta tabbata a kanka shi yasa ka jazare kake tafiya a cikin abin da shi zaluncin azzalimi idan ya yi zalimci to daga mutane sun ce Allah ya sa an gane manzala sallallahu alaihi yake cewa ittaqi da'watal mazlum ka ji tsoron addu'ar mutumin da aka zalunta mutumin da aka zalunta addu'a shi amsassa ce ba ta da shamaki tsakaninta da Allah daga ya yi addu'a Allah yake tana amsa ‘yan uwa musulmi munisanci duk abin da ke zalunci ne wanda wannan shi ne wannan gaba ta wannan aya wa izal wa izal hushirat kamar da abdullahi ɗan abbas ya ce hatta tsakanin dabbobin za a zo a yi mai ai za a yi kisasi yuktassu za a rama wa kowace dabba abinda ta ma wata dabba sannan kuma sai a ce su koma su koma ƙasa shi kuma wanda ya zalunci mutum ba mu magana a koma ƙasa shi da can kahuri da cewa ya laita ne kuntu turaba ya kai cuna ina ma a ce in zama ƙasa ta ce mai ina babu zancen ka zama ƙasa kai da aka yi ta turo maka manzanni ga ƙur'ani ana ta karanta ana ta nasiha ana wa'azi ana gargaɗi ka nuna halin ko in kula to tabbas wanda ka zalunta a nan gidan duniya ka shirya da sanin kware ba to tabbas matsala za ta same ka sannan manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai atadaruna manil muflis shin kusan waye dan asara wanda za a ba wasoso a gobe kiyama waye talaka sahabbai suka cewa al muflis fina man la dirhama lahu wala dinar suka ce muflis a cikin wanda bai da dinari bai da kudi bai da azurfa bai da saifa manzala yake ce a yake cewa al-muflis talaka shine mutumin da zai zo goyo lada amma matsalan zai zo wa qad zalama haza ya zalunci wani safaka dama haza ya zubar da jinin wani hataka mala haza ya nahba mala haza ya amshi dukiyar wani yayi kaza yayi kaza yayi gulman wani yayi cece kucin wani yayi kaza yayi kaza sai a zo a doka a rika basu a cikin ayyukan alherin da aikata fa idza faniyat hasanatuhu idan ayyukan shi na lada suka ƙare kuma ga wasu kullo kai Allah ni baya mun kaza ce a Allah kuma adali ne babu zancen zalunci sai ce dakata iya abin da ya maka na sai a kwaso zunubin ka sai a dora mashi mazalla ke ta ƙarshe wannan mutumin fa yuqra sai a yi wurgi da shi a cikin gidan wuta ya zo da ayyukan da la'alla za su iya zama tuwa sababi ya samu rahama Allah amma ina ka samu matsala ya zo ya zalunci mutane ya zalunci mutane wanda kuma zaluncin nan komin karantar shi mutane sance shi la siyama na abin da ya shafi haƙƙi na jama'a ko kuma abin da yake na al'umma ne yanzu mutum shi da kai shi zai bujuro da kai shi ya nuna cewa amana zai iya riƙewa a bashi amana amma shi da kai shi yasa a cikin zuciyar shi ƙarya yake haka kawai saboda ya zalimci kanshi shi yasa Allah ya ce innahu kana zaluman jahula ka tattara wa kanka aikin yanzu misali ka kadarta cewa kai ne shugaban kasar Nijar mutum sama da miliyan kusan 23 ko da hudu yaya addinin su yake wannan shine awwalu su'ali tambaya ta farko da Allah zai maka yaya ka gudanar da addinin 'yan nijar a matsayinka na shugaba an ɗayanta Allah an bi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama kana kiran mutane akan haka ko kuma a yaƙan ma abin da Allah da manzan suka zo da shi kake yi ya salam daga wannan gaba ta fari la'alla daga nan za ka samu da yawa sun zube ko da kana ga cewa ka zo a kan tsari na demokuraɗiyya to ya kamata ko a ƙarƙashin ƙasa ne ka riƙa da'ama ka riƙa taimaka wa addininka ya za a yi mutane su zauna lahiya wanda ba abin da zai zauna da su lahiya na sai addinin nan za a tambaye ka akan addininsu kamar yadda kowane magidanci za a tambaye ka akan addinin mutanen gidanka sannan Allah zai tambaye ka ya shahi wannan iyalin naka ka wannan mutanen da kake mulki ka kula da haƙƙin su kuma kula da haƙƙin su ba ina aka kwana da dukiya ta waje kaza ina aka kwana da dukiya ta cibiya kaza ina aka kwana akan kuɗaɗe kaza da aka amso bashi kuna makamancin wannan dukiyar al'umma a matsayinka na shugaba ka kama shi ka makure makogore shi ya amayar da kudin mutane ba magana aje a ɗauke shi a kai ajiye shi bane ba wanda tufka da warwara kenan akwai shi yasa lissafin ɗan adam akwai wannan a cikin shi kai wanda mutum ya saci kudin mutane ka kama shi kuma ka je ka rihe shi ka ɗaukan mashi masu gaji da sunan ƙasa kuma an gina mashi inda zai zauna da sunan me aljihun talakawa sojin da zai gade shi a aljihun talakawa abincin da za a rika dafa ana bashi a aljihun talakawa shi ne fa'ida me fa'ida cikin haka kawai wani ana tuhuma kaza kaza ya tabbata tuhuma ta tabbata cewa ka ɗauka kawai mai kudin mutane ka shiga harkokinka in kuma ana ga cewa abin naka akwai ganganci da yawa a maka wani nau'i na jan kunne wanda shugaba zai maka ɗin da kake ji da kanka kawai haɗa ka da wasu sarɗa sarɗaƙattai su maka buwala kamar ɗari yawwa ba wanda ya sa abin da aka yi ka je ka yi jiya kwana biyu kuma a cigaba da harkoki a sama ido kuwa to da dai zalunci yan uwa wani abu ne wanda yake iya da hatsari Allah subhanahu wataala ya kare mu saboda matsalar shi zai mutum zai je gobe kiyama sai zaman to gashi nan kana da abubuwan da ya kamata a ce kai gaba kawai sai abin ya gagara sannan ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa idhal wuhush hushirat sai ce wa idhal wa idhan nufusu zuwijat zukata za a hada kowace zuciya da abokiyarta kamar yaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idhan nufusu zuwijat ay yuqranu kullu rajulin ma'a kulli qaumin kanu ya'maluna ka'amalihi za a hada kowane mutum da irin mutanen da irin aikin ka suke aikatawa aikin ku sauraron karatu karanta qur'ani kokarin hidima ga addini kokarin hidima ga mazajenku gobe kiyama sai a tara ku waje guda a ce waɗannan su ne 'yan ajin tubarkalla su ne mutanen Allah ahlullahi wa khasatihi kuma a fandarewa mazajen su misali shi ne aikinsu ayyukan banza shi ne aikinsu mu'amala na banza da irin ƙungiyoyi na ɗan shegantaka yanzu akwai guruf-guruf da ake samu a cikin mata za ka samu masu auren ne amma kuma lalata a haɗa shi da mutumin kirki abdullahi ɗan abbas yake cewa zalika hina ya kunun nasu a zuwajar salasa ya ce a wannan lokacin da za a kasa mutane kashi uku ya ce asabikuna zaujun ya'ani sinfan asabikuna wanda suke rigai-riga wajen aikin alheri sannan wa ashabu shimali zaujun ma'abuta hannun hagun kuma su ma a zo a haɗa su waje guda Allah ya ce yau ma nada'u kulla unasin bi imamihim Allah ce ranar da za mu kira kowane mutane da jagoransu idan aikinka kaza ne akwai jagoran zai rike tuta ku bi shi a baya duk aikin da ya zama mutum shi ne abinda sajiyarka abinda ka shahara da shi kenan to akwai shugaban ku a gobe kiyama wanda an gan ku an san kaza ne wasu tare da fir'aun wasu tare da karuna wasu haka za a ba mutane a kasa su kashi daban-daban wannan kason makaryata ne waɗannan 'yan gulma ne waɗannan mashayi giya ne waɗannan mazinata ne waɗannan kaza ne kowa da layin shi abdullahi ɗan abbas allah ƙare da a gare shi yake cewa kuma ƙarƙashin wannan ayar na ma'anar wa idan nufusu zuwijat ya ce za a iya ɗora ta a ma'anar zuwijat nufusul mu'mini na bilhuri li'in wa ƙurinal kafiru bishayatini wa kazalikal munafiquna ya ce idan aka hada zukata wa idan nufusu idan yayin da zukata zuwijat aka aurar da su ga junansu yana aka hada su da ma'abutansu ya ce ana nihin mummunai za a hada su da hurul ain su kuma kahurai za a hada su da shaidanu wa kazalikal munafiquna haka suwa munafikai za a hada su da shaidanu abdullahi dan abbas da ya kara cewa karkashin wannan ayar yace qurina kullu shakalin bi shaklihi kowace tahiya za a hada ta da ma'abutanta min ahlil jannati wa ahlin nar in ɗan wuta ne 'yan wuta 'yan aljanna ne a haɗa su da 'yan aljanna fayudammu almubarrizu fi ta'ati ila mislihi duk mutumin da yake da yake da bajinta wajen bauta wa Allah subhanahu wataala da da'a ga Allah to sai a haɗa shi da iri-irin shi masu bajinta da ƙoƙari daga an ci aiki alheri ke ce gaba to irin ku irin ku Allah zai tsamo ku wanda aka yi a duniya tun daga annabi Adam har zuwa wanda za a tare kiyama akai sai a tara ku gaba ɗaya waje guda a ce wannan sune ɗan ajin tabarkalla wal mutawassitu ila mislihi wanda ita kuma ga ta ga kamarta tana da kokari amma akwai nawa wajen kokarin su ma sai Allah ya taro irin su wanda aka yi a duniya gaba ɗaya sai a hada su waje guda sannan wa ahlul ma'siyati ila mithlihi masu sabon Allah su ma sai a zo a tattara su gaba daya a waje guda da haka yace fatazwiju an yuqrana shay'u bi mithlihi Allah ce wa idan nufusu zuwijat yani yace ana nihin kowa a hada shi da daidai shi wal ma'ana wa idan nufusu qurinat ila ashkaliha fil jannati wan nar kenan kowane zare za a hada shi da yajin shi idan ya zaman to zaren kalan yadin ne to kuna tare mutanen kirki kenan ko kuma ya zaman to wancan bangare alhassan albasir yake cewa ulhiqa kullum ri'in za a hada kowane mutum bi shi'atihi da jama'ar shi yace al-yahudu bil yahudi wan nasara bin nasara wal majusu bil majusi yahudawa a tila soje guda nasarawa a tila soje guda masu bautar rana a tila soje guda ya ce wa kullu man kana ya abudu shay'an min dunillahi duk wanda yake bauta ma wani abu kuma bayan Allah yulhaqu ba'dhum bi ba'd za a hada shashin su akan shashi wal munafiquna bil munafiqin munafikai la yusu daban wal mu'minuna bil mu'minin mu'minai suma a hada su da masu imani wa qila yuqranu al ghazi biman yake ci alghawi biman aghawahu min shaytanin aw insanin wa yuqran kuma za a zo gobe kiyama na za a hada alghawi wanda ya bace biman aghawahu game da wanda ya batar da shi a ce wani shi batar da wani to sai a doko wannan da aka batar din a hada shi da shi da wanda wanda ya batar da shi min shaytanin aw insanin na shaydan ne ko dan adam ne kenan wanda da ya batar da kai to tare za a zo a haɗa ku yake ce ala jihatil bugdi wal adawa kuna kyamar juna kuna muzanta juna kuna tsinewa juna kamar da Allah bada labarin cikin alƙur'ani mai girma sannan kuma wa yuqranu al muti'u za a haɗa mutum wanda yake da'a ga Allah biman da'ahu ila ta'ati da wanda shine ya kira shi zuwa ga da'a ga Allah sai a haɗa soje guda suna yi wa junansu fatan alheri suna murmushi ana jin daɗi ana tattaunawa ana raha min al'anbiya wal mu'minina na daga annabawa da masu imani wannan kaɗan daga cikin ma'anar ita wannan aya wa idan nufusu zuwujat Allah ce wa idan mawudatu su'ilan yayin da ita kuma ran da aka bin aka bita da ƙasa har ta mutu su'ilat za a tambaye ta bi ayi zambin kutilat da wani zambi ne aka kashe ta me laihin ta aka kashe ta ai al-maw'udatu al-maqtulatu wa hiya jariyatu tudfan wa hiya hayya ita ce a doki yarinya abin ne ta tana da rai summiyat bidhalika lima yuqrahu alaiha min at-turab me yasa kayata da suna al-maw'uda saboda abin da ake zubawa akan ta na ƙasa hatta yusqiluha har wannan ƙasan ya yaunane ta ta yayi yauni a kanta hatta ta mutu kai inda har za ta mutu to a nan ya kasance mutane jahiliya suna da irin wannan ɗabi'ar idan aka aihi namiji sai a yi ta albarka idan aka aihi mace kuma sai a yi sai a binne ta wanda iya daga cikin haƙƙin da addinin musulunci ya samar wa ɗiya mace shine ya fito da ita a matsayin ɗan adam ce da take da ‘yancin ta rayu kamar da ɗan namiji ke da ‘yancin ya rayu saboda a jahiliya mai ake binne su ake binnewa ake sai istisna'at kawai sai wadda ba a rasa ba to wannan binne da suke suna binne ne saboda mulmohi guda biyu manufa ta farko suna cewa innal mala'ikata banatullahi nati bihi suka ce ai mala'iku subhanallahi suka ce diya ne mata na Allah wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa Allah ce ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun babu Allah ce a shahidu halkan wai suna na aka halicci mala'ikun da suke ba da wannan shaidar to wannan abin da suke hudu Allah ya za mu rubuta shi kuma za mu tambaye su a ina suka ga haka waye ce haka to kasa akwai aiki to wannan shi ne abu na farko da yasa suke bin kenan su ce a wannan Allah ne mu ba namu bane sai su binne su abu na biyu imma makhafatal hajati wal imlaq ko kuma tsoron abin da ya shahi talauci a ce ai iya mace hidima gare ta da yawa ai kaza ai kaza e tana da hidima amma hidiman da wa dora muku kuka dora maka kuka dora maka rayuwa ce ake yi kowa so yake sai yayi abin da za a ce to yau za a zauna lahiya a ce biki za a yi kaza a ce kaza a ce kaza a ce kaza kayan ma da aka yi sai an ɗauko su an baza su a hilin gida saboda mutane su gane dai wacce ba wasa bace ta yi bajinta a kawai wacce kin yi ƙoƙari alhali idan ba a hankali ba bashin da ake binta da ta ciyo wanda kuma ha'aranta ta san ba za ta iya biyan shi iya da yawa ina dalili duk lokacin da aka kauce wa abin da ya kamata a shar'ance to ku rubuta ku ajiye kowa sai ya sha wahala e so ne ake a yi rayuwa mai rayuwa muke so amma kuma da abin da ba mu mallake shi ba babu lahi Allah ya hore maka kana da kai abin da za ka yi amma a ce dole wacce ta aure da diyarta yani wani ya aure da diyar shi ya yi kaza dole ne ma an tashi da aure da tiyata dole sai na yi kazan nan waye ce mu sauƙa wa kawunan mu wasu abubuwa maganganun mutane busa ƙare a kanka idan da kin san abin da ake haɗi a bayan idaninki wallahi ba za ki iya hutowa ba mutane da cece kucinsu baya ƙare a kanka ka tsaya iya abin da ka san za ka iya kakkasa kanka duk wata rigima da ka san ba za ka iya ba ka kasa kanka a cikin kin kamo can kin kamo nan kin kamo can kin kamo can an har hada an yi sai su rika farin ciki in sun aihi iya maza su rika samun damuwa idan sun aihi iya mace ko kuma idan ta aihi misali ta aihi mace ta sake aihon wata mace ta sake aihon wata mace ta sake aihon wata mace har ka ji a cikin maganganun ta ita tana faɗa wasu abubuwa wanda suke ƙalubalantar haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala Allah Allah shi ke bada kowanne kawai ka roƙi Allah baka ɗami albarka wannan ita ce iya magana matan nawa aka samu wanda ɗiyar wanda suka yi albarkan da mazan ƙafa samu su kama ba kai ko ɓangaren sai tana jin gidansu kuma tana ƙoƙarin Allah ba ta wani abu ta ma'in uwanta amma namiji ba idan ya samu ta tsabi biya aura shi ke nan kun rabu da shi ke nan kun yi dako sai da kuka kawo daidai inda ya kamata ku zauna ku meke kafa ku more kawai sai a warce muku abu kai gida daɗin shi ba da iya mata wallahi daɗi ne na musamman saboda a ce kawai duka gardawa ne a ciki wanda Allah maka ya hada maka ga mazan ga mata sai ka ji yanayin rayuwar daban ne gaskiya da ka roƙi Allah baka mai albarka ko namiji ko mace ko ma wane ne ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa idhal wa idhal mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat kenan wannan shine laihi a dalili na biyu da suke kashewa kuma iya daga cikin dalilin nan a yau kiran da ake mutane cewa ku rage aihuwa ko kakku aihu ko kun yawa wannan shaidanci ne maganganu ne na banza maganganu ne na shaidan shaidanu ne suke yin wahayin waɗannan maganganun zuwa ga shaidanun mutane a ce ai ruwan duniya ba zai iya rike kuma abincin duniya ba zai iya rike kuma kaji liki ba tun da aka yi duniya ake cin tuwo kuma har yanzu a fasa ba kuma billahi azim ba za a fasa ba ila an yadi sallahu arda wa man alaiha waya kun yawa saboda ka aika za ka aika ku ai iya yanda za ku iya ku tsaya yanda ku tsaya tsayin da ka ku tarbiyyantar da ɗiyanku sai gida malam da wajen mutum talatin ko wani makamancin wannan ya zama ɗaya da wani mai mutum biyu mutum uku kullum kamar yin kafar rayuwa a cikin gidan ku ayyuhu ku tsaya ku ba da tarbiyya wannan ita ce magana a ciki sai ga Allah hudu muku wani wanda shi ɗaya ne zai ɗauke ku gaba ɗaya ka faɗe shi ko aka Allah subhanahu wa ta'ala shirye da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita ina ga wannan aya akan ta zamu tsaya insha Allah sai mu tashi a jibi kenan ko gobe babu karatu insha Allah gobe juma'a kenan gobe za mu yi karatu ba sai jibi insha Allah sai mu tashi a fadar Allah subhanahu wata'ala wa idal mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa abinda muka ji na bari Allah ba mu iko bari Allah shirye mu shirye da zuriyar mu Allah ya amsa mana ayyuka da muke na ibada اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم اغفر لنا واغفر لابائنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله